الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau sha tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha tara wannan masallaci masallacin margayi alhaji harun danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan wannan shine majalisunmu na sha tara insha Allah ta'ala tambayoyin da za mu iya karantawa mai tambaya ji ya tambaya a game da ayoyi guda biyu an ba shi amsa aya ɗaya aka ce sai yau za a cika ta masa ɗaya amsa ya ce yana bukata a masa ƙarin bayani a game da wannan ayar قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آية تناشي و قل أرأيتم كشي مسو يا لابار كجي زما إن كان من عند الله إذا القرآن يتبت دقاء الله يجي كوكو كن قريتا وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أقسموني شيدا daga cikin banu Isra'il ya shaida ala mithlihi akan cewa yadda attaura ta tabbata haka ma alkur'ani ya tabbata shine ala mitli malaman tafsiri suka ce shahidin nan ko dai ya zama abdullahi ibn salah radiyallahu anhu wanda bai yahude ne da Allah madaukakin sarki ya masa gam da fitar ya musulunta wasu kuma malaman tafsirin suka ce wa shahida shahidun shine annabi Musa alaihi salam wastakbartum ku kuma kuka girman kai kuka ki bin qur'ani kaga inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalim Allah baya shiryatar da mutanen da suke kafirai azzalumai su ne kafirai ana waɗanda suka karyata alkur'ani suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam shine a takaici wannan yana cewa don Allah malam ina neman addu'a a gare ka don ina neman wani aiki kuma akwai alamar nasara a ciki idan alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi Allah mu da saki ya baka kamar yadda ka faɗa cewa alkhairi ko ba alkhairi bane Allah ya canza maka da wanda ya fi shi wannan ma shi ma haka sai shi ma Allah madaukakin sarki ya yaye masa damuwar da ke damun shi akwai abu na farko da ya tambaya kai zan miƙa maulan da suka cancanta su ga abin da yake nema sai su duba wanda ya sake yake tambaya ce malam kamar yadda ka ce a ba da zakka wa mutane masu yawa shi ya fi to zan iya ba da dubu biyu wasu dubu biyar ko ɗari biyu ne ko me uku ɗari biyu ne ko me ke wanda ya ba wani zai zo ya maka hukuncin ya ce ga abin da zaka bada ba an bada fatawa ne akan maslaha ce ka kula da halin da ake ciki magana wani ya ce maka kaza zaka bada ka ba wancan wannan bata taso ba tambaya ce da ba ta da fa'ida kai kake da hankali kai kake da dukiyarka amma bayani ga fa'idar da ake son a sama an kuma ce maslaha ake son ka kalla ka kalli halin da al'umma take ciki magana ka rubuta ka ce ko za ka bada kaza ko bada kaza wanda tambayar ba ta da fa'ida ba sai ta yi ta ba kai kana da hankali dukiyar ka ce kai ka fitar da dukiyar nan shari'a ta ce ka ba waɗanda ya cancanta ka ba su saboda ka sai ka san yadda za ka raba dukiyar ka ba wani zai ce maka naira kaza ka ba wani naira kaza ka ba wani Allahu akbar wannan tambayar ta yana cewa daga wani lokaci ne uba ya kamata ya fara zuwa da yaronsa masallaci don yin sallah lokacin da ya kamata a zo da yaro masallaci ba ba iyakance shi ba domin koya masa sallar amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce a umarci yara su fara sallah in sun kai shekara bakwai idan suka kai shekara bakwai din nan ba su yi ba a duke su magabata suna cewa ana umartar yaro ya fara yin azumi idan zai iya yi ita kuma sallah ana umarta sai ya sallah idan ya zama zai iya bambanta tsakanin damansa da hagunsa saboda idan yaro zai iya tantance tsakanin damansa da hagunsa zai gane tsaftace masallaci sai a kamo hannunsa kuma kafin a taho da shi masallacin a koya masa shiga bayi ya tsarki a koya masa yadda ake tsarki a koya masa yadda ake alwala a koya masa cewa ba a sallah ba a alwala ba a alwala duk waɗannan suna ɗaya daga cikin ababen da ake bukata a yi ma yaro kafin a ce ya zo masallaci saɓanin yadda nake yi a yau wani yaron ma kawai sai zo ba wando sai ya ce mishi tafi masallaci ga yi can an kira sallah tafi masallaci ya tafi masallaci ba wando da rigar da bata wuce cibiya ba wani ya zo masallacin ka ga bawali na yarari a jikin cinyarsa kuma an ce ya zo masallaci kaga wannan ba tarbiyya ba ce da shari'a ta ce a ce su zo masa su sallah to ana nufin a koya musu sallar a karantar da su yadda ake sallar a koya musu to daga nan kuma sai a ci gaba da zuwa da su ko da ba su kai shekara bakwai ba amma suna da wayau to ya halatta a zo da su masallaci a koya musu ladubban masallaci hatta da wace kafa ake shiga masallaci ya buja a koya mushi da wace kafa ake fita a koya masa idan ya shigo masallaci yi tahiyatul masjid yi raka'a bi kafin ya zauna da sauran duk wannan ladubban da suke da alaka da masallaci domin abin da aka koya ma yaro yana karami to ya fi zama a cikin kwakwalwarsa fiye da sai an bashi ya girma wa yanfa'u al-adabu al-ahdath fi sighari wa laysa yanfa'u inda shaybati al-adabu إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشوع يعني هكما هنا شيء و... وينفع العدب الأحداث في صغر كل اللدب توا لدبي تربية تنا أمفانا إن قنانا إذا سنا قنانا وليس ينفع عند الشيبة الأدب أما باين متين يا طوفك شيء ذاك تنزاش وتربية بلشك مسا أمفاني با سيبقى ما مثالي فإن الأصول إذا قومتها اعتدلت كل رتا إذا سنا بينس إذا كان يقدس سيسمي أما ولا تلين إذا قومتها الخشب أما كاتاكو إذا أنت ذاك لم قتاش كان يقدس وزيني قوة سيدي بلي كو كبلي ko ya balle ko ka balle in karfin shi yawa karya ka ko ka gaji ka aje shi ko kuma in bai da karfi sosai amma ya riga ya bushe to sai ka ɓalla shi yana da kyau a koya ma yara ƙanana tun suna ƙanana a koya musu abubuwa kafin su girma wani yana cewa la tasu an adadi saghiri wa in shaka alam ta'ab wa da'i al-kabir bi sha'nihi kabir al-kabir an al-adab yace la tasu an adabi saghiri wa in shaka alam ta'ab kakkara kana wajen yi ma yaro tarbiyya dan karami ko da yaron zai yi kuka na raɗaɗin tarbiyyar da ake masa kakkai kakkai domin ladabi na amfanin yaro ne amma waje il kabira bi sha'anihi amma ka ga babba ka ce zaka canza shi wahala gare shi shi yasa tarbiyyar yaro ta fi sauki fiye da tarbiyyar babba kwarai da gaske duk da malaman islamiyya sun fi son a ba su ajin manya je su yi musu lacca in suka gama karatu suka dan gaji sai su koma su ba ka fara ba su labari amma a ka'idar koyarwa wadda ta fi daɗi babu kamar dan yaro wani zubin ba kai rawa kai juyi a aji kai musu waka ku yi tsalle su ji daɗi ka ji daɗi amma babba ya girma wahalar tarbiyya gare shi to a takaice dai kenan yaro in ya fara wayo babu laifi a zo da shi masallaci amma a koya masa yadda ake sallah abin da ake bukatar ki ya ce yaya musulmi ya kamata ya zauna a cikin masallaci don wasu suna surutu mara amfani masallaci lakin Allah ne ya ayoyin da suke gaba da za mu yi tasirin sun Allah kaddara akwai wa man azlumu mimman mana'a masallallahi an yuzkara fi hasu na hadirin ba idan muka zo nan insha Allah sai mu bayani akan ababen da suke da alaka da masallaci wannan yake cewa malam don Allah ne hukuncin wannan al'amarin na kasance ina matukar yi ma abokin zama na faɗa akan zuwa wajen malamin duba ba malami ba ne boka ake ce masa amma zai ce min ai ba laifi ba ne domin malamin da taurari yake aiki ina neman wata yarinya da aure kwatsam sai ya ce min wai yarinyar nan nemanta a nemanta ya duba menene babu alheri a ciki malam mai hukuncin haka ya kai ma gashi da kanka ba haka ce kana masa faɗa ba zuwa wajen boka haramun zuwa wajen boka haramun musibar da take afka ma al'umma Allah madaukakin sarki ya hushi da ita babu kamar zuwa wajen boka domin shirka bayan kasancewarsa haramun shirka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi sahihi cewa duk wanda ya je wajen boka mujarradin zuwa ka je kawai wajen shi sai ka yi sallah kwana arba'in ba a karɓi sallah ba hadisi ne ingantacce kuma dole kai sallah kuma in kai Allah ba zai ansa ba kwana arba'in sallah sallah ɗari ɗari nawa kenan sallah ɗari biyu salloli ɗari biyu ba za a ansa ba sannan a wata riwayar manzon sun ya ce idan mutum ya je wajensa kuma ya gaggata shi da abin da ya faɗa to ya kafirce mu abin da Allah madaukakin sarki ya saukar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi sahihi manzo sun yace kadaba almunajjimuna walau sadaq da yace masu aiki da tawari ne manzo sun yace masu aiki da tawari makaryata ne ko gaskiya suka faɗi a ce ƙarya suke so daga musiba ce babba a ce an jarrabu mutum mai imani ya koma yana zuwa wajen boka kuma abin takaici za ka yi mamaki ka ga mutum wani kila yana ce ma kanshi intellectual kaga wani profesa ne na jami'a wani dakta ne wani ya rike wani matsayi babba a gwamnati amma sai ya tafi wajen kazani ya ba shi wasu sharuɗa ya sa shi wasu ayyuka wanda in mahaifin shi ta ce wannan abun ba zai iya yi ba ba zai mata da'a ba amma boka ya sa shi yin abubuwa ya je ya yi saboda wannan musiba ce babba mu kalli halin da muke ciki a ƙasar nan tamu yau yau musibar da aka shiga a cikin wannan ƙasar ɗari bisa ɗari abin da ya shigar da ƙasar nan musiba ba abin da ya wuce sharrin bokaye da matsafa su ne suke gudanar da ƙasar nan su suke ba miyagun 'yan siyasa dama da miyagun masu kuɗi da miyagun talakawa ma na wani talaka ne amma kuma bai imani da Allah ba bala'i biyu so da ka zuwa wajen boka haramun ne kada ka sake wani ya ce wai zai sa maka baki wai ya ce ya ji ya duba maka wai wai wanda zaka aura ko ai an faɗi hanyar da ake ji a gane alkhairin abin da zaka aikata ko alkhairin shi ne kai istikhara sannan istikhara nan ba wani zai maka ba kada wani ya ma wayo ya ci kuɗin ka Allah shirya wannan ya ce malam don Allah ina da tambaya malam ina son kamun karin bayani ne akan adadin kwanakin itikafi da lokacin da ake so mutum ya shiga itikafin da lokacin da mutum zai fita daga itikafin an yi bayani kan itikafi ran nan amma a takaice ina jin kila tambayar da kai ban ba da amsar ka ba lokacin da ake shiga da lokacin da aka fi son a fita lokacin da ake ake shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga itikafin sa ne da asuba ko gab da asuba ana yin sallah asuba sai ya zabu sai ya je ya zauna wajen da zai yi itikafi hadisin bukhari da muslim sau da ka in za ka shiga itikafi kana iya shiga itikafin ka lokacin sahur in ka shiga sai a yi sallah asuba ana yin sallah asuba sai ka tafi wajen da ka zaba a masallaci inda za ka zauna sai ka yi itikafin ka nan lokacin da za ka fita kuma shine lokacin da ka kudurta ma kanka cewa lokaci kaza za ka fita amma idan har ka zaɓi cewa za ka kai ƙarshen kwanakin da ake itikafi ne to ka fita da zarar an ga wata in an ce an ga watan shawwal to sai ka fita domin shine ƙarshen kwanakin ramadan kenan da zarar an ce an ga wata to shikenan lokacin fitar ka za ka ya zo Allahu alam sauran tambayoyin kuma ga su nan in an samu dama za a karanta su nan gaba tafsirin mu yana gudana ne a aya ta 111 da aya ta 112 muna fitar da darissa sai lokaci ya mana jiya saboda ka Allah gafarta malam ka karanta wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara da aya take biye mata bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم نعم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نعم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه نعم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
na'am waɗannan ayoyi guda biyu mun karanta su mun fassara su sannan har mun fitar da darussa wasu daga ciki waɗanda suka kunshi ita wannan waɗannan ayoyi mun faɗi ina jin darussa shida darasi na bakwai da za a fitar a cikin waɗannan ayoyi shine an da lil'amali mutaqabbali inda Allah shartayn lallai aikin da mutum zai yi Allah ya amsa sharuɗa biyu manya-manya yake da su al'awwal islamun wajhi lillahi wa huwa ikhlas abu na farko shine miƙa fuskan mutum ya fuskantar da ita ga Allah abin da ake nufi da haka shine ya aiki dan Allah duk aikin da mutum zai yi sharaɗin farko na karɓarsa to shine ya zama ya ikhlas an yi bayani akan haka a darasin da suka gabata sharadi na biyu shine al-ihsan al-ihsan din nan shi kuma shine muwafaqatu as-sunna ya zama mutum ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ayyuki ya cika wadannan sharadan guda biyu sannan Allah ta'ala zai ansa idan aka rasa daya to kamar tsuntsu ne ya zama yana da fiffike daya tsuntsu ne fiffike ne ba zai iya tashi ba sau da ka ana buƙatar ya zama shi mutum ya cika waɗannan shirɗan guda biyu bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin islamul wajhi lillahi huwa al-ikhlas sai kuma wa huwa muhsinun al-ihsan wa huwa muwafaqatu sunna ya zama ka dace da sunna wannan darasi ne babba da ya wajaba mu kula da shi domin ayyukan su zama karfafu a wajen Allah درسي نتقص ضمان الله تعالى الأجر لمن أخلص ووافق في العمل Allah ya ba da tabbas ya ba da lamuni ga duk mutumin da ya ikhlasi kuma aikinsa ya dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye Allah madaukakin sarki ya alƙawarin zai ba shi lada lada falahu ajruhu inda rabbi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin sai ce falahu ajruhu inda rabbi tabbas yana da ladansa a wajen Allah madaukakin sarki darasi na tara da za a fitar a cikin waɗannan ayoyi annal mukhlisina al muhsinina lallai waɗanda suka yi ikhlasi kuma suka dace da sunna la yakhafuna fil akhirah ba su da tsoro a lahira wala khawfun alaihim ba su da tsoro a lahira wala yahzanuna li tarki dunya sannan ba su da damuwa dan sun bar duniya falahum damanun fima yuqbilun wa lahum amanun lima yudbirun sun samu tabbas ba su da tsoron inda za su sannan kuma Allah ya ba su tabbas inda suka bari ma lafiya sun bar duniya lafiya lau sun huta ba an huta da su ba hadisi sahihi manzalar sama ya ce a cikin mutane akwai mustarihun akwai mustarahun bi akwai mustarih wanda ya huta wanda ya huta shine mutumin da zai mutu ana wayyo an rasa bango ya faɗi kaza kaza kaza kaza ana damuwa da rasuwarsa shine al-mustarih akwai al-mustarah bi akwai kuma wanda aka huta da shi shine mutumin da ya mutu ana jin daɗi ana munna kuma ya zama an yi munnan nan ne saboda gaskiya da gaskiya saboda macuci ne ya kwarzabi al'umma yana cutar da mutane shikenan kwatsam sai a ce ya mutu waɗanda yake zalunta ɗin nan su minna to ya zama mustarahun ne Allah ya tsare sannan darasi na ƙarshe na goma ashe ana yin aiki ne dan lada sabanin yadda wasu suke faɗa cewa kana bauta ma Allah madaukakin sarki ba dan ladan sa ba ba dan tsoron wutar ta ba a'a ana yin aiki dan lada kuma ana yin aiki dan tsoron wuta wannan aqida ce akwai aƙida lalatacciya da ke cewa kawai ka bauta ma Allah dan kana san shi a'a ana bauta ma Allah madaukakin sarki dan ana san sa kuma ana kauna ana fatan samun lada a wajen sa da shiga aljannar sa kuma ana jin tsoron azabar sa da shiga wutar sa waɗannan ayoyi sun tabbatar mana da haka Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin alƙur'ani mai girma aya ta gaba da zamu yi bayani a kanta Allah madaukakin sarki zai ci gaba da mana bayani akan miyagun halayen ahlul kitab da yadda zahirin sabani yake a tsakanin su da yadda kowa daga cikin su ke zagin ɗayan da yadda kowa ke jifan ɗayan da miyagun maganganu da yadda kowa yana jin cewa dai aljannan nan kayan gidansu ne su kaɗai za su shiga da wanda ke cewa kawai addininsa shine na gaskiya wancan wanda ba nashi ba shi kuma addinin ƙarya yake sai Allah madaukakin sarki ya ce mana wa qalatil yahud
wa qalatil yahud laysat nasara ala shay وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب نعم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم نعم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله تعالى وقالت اليهود يهودا وسكشي ليست النصارى على شيء أين تاربا كان ديدي سكبا matattu ne su waƙalatin nasara su ma nasara suka yi raddi suka ce laisatil yahudu ala shay'in yahudawa ba kan gaskiya suke ba ba kan daidai suke ba wa hum yatluna alkitaba alhali dukkanin su suna karanta littafi yahudu na karanta littafin su at-taura nasara suna karanta littafin su al-injil sai Allah ta'ala ya ce kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim haka nan jahilai waɗanda ba su da ilimi su ma suka rika faɗa suna cewa waccan kungiyar ba kan daidai take ba waccan kungiyar ba kan daidai take ba fallahu yahkumu bainahum Allah madaukakin sarki zai musu hukunci yawmal qiyamati a ranar gobe alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun a cikin abin da suka kasance suna sassabawa a cikinsa sa wannan Allah yana ba mu labari a game da yadda Yahudawa suke jifan kannunsu kiristoci da mummunar sifa suna nuna cewa ba kan daidai suke ba su ma kuma kiristoci suna ramawa suna jifan yanyinsu Yahudawa da cewa ƙarya suke su ma ba kan daidai suke ba alhali ga littafi a hannunsu littafin Allah suka aje littafin suka aje littafin gefe guda maimakon su ɗauko littafin su karanta ya musu aiki ya tantance waye akan gaskiya waye ba akan gaskiya ba sai suka koma ga littafin suna karantawa amma kuma ba za aiki da abin da littafin ya ce sai aka samu kuma waɗanda ba su da littafi jahilai daga cikin mushrikai su ma sai suka zama suna goyon suna suna aikata irin haka suna cewa eh to yahuda ma su ma ba kan gaskiya take ba ai kiristocin ma ba kan gaskiya take ba sannan mu kaɗai ne nake kan gaskiya kamar yadda kowace daga cikin waɗannan ƙungiyoyin tarya cewa annabi ibrahim nasa ne Allah ya musu raddi ya ce ba kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushriki yahudawa suna cewa annabi ibrahim nasi kiristoci suna cewa annabi ibrahim nasi mushrikai su ma suka ce ai namu ne Allah ce duk ƙarya kuke ba naku bane annabi ibrahim alayhi salam bai san yahudanci ba bai san kiristanci ba bai san shirka ba walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim alaihi salam ya kasance wanda ya saba ma dukkan waɗannan ƙungiyoyin na ƙarya na bata musliman annabi ibrahim alaihi salam musulmi ne ya miƙa wuya ga allah madaukakin sarki tauhidi ya zo da shi bai zo da cewa allah uku bane kamar yadda kiristoci suke bane bai zo da cewa allah mai rauni bane wal iyazu billah marowaci kamar yadda yahudawa suke faɗa a cikin aƙidar yahuda wal iyazu billah suna cewa Allah madaukakin sarki sun yi damba da Annabi Yaqub alaihi salam Annabi Yaqub ya kada shi subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimun uluwan kabira suna cewa Allah madaukakin sarki hannunsa kambararre ne maruwaci ne shi baya badawa wa qalat yaqub yadullahi maghlula bal ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yash'u yasha' so da haka Allah madaukakin sarki ya musu raji al'allamatu tabari rahmatullahi ta'ala yana cewa wa amma ta'wilul ayati yadda za a fassara wannan aya wa qalat al-yahud laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahud ala shay'in wa hum yatluna al-kitaba kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim sai yace fa innahu qalat al-yahud yahudawa sun ce laysat an-nasara fi diniha ala sawa' yahudawa suka ce nasara kiristoci ba a kan daidai suke ba a cikin addininsu addininsu ba na gaskiya ba ne wa qalatin nasara su ma kiristoci sai suka mai da martani suka ce laysatil yahudu fi diniha ala sawa ku ma yahudawa addinin da kuke bi ba na gaskiya ba ne to waye ke kan gaskiya وإنما أخبر الله سبحانه وتعالى بقيلهم ذلك للمؤمنين الإمام الطبري يشي ألا مدوكة سيابا من ليلى بان إعلاما منه لهم بتضيء كل فريق منهم حكم الكتاب cewa Allah yana ba da labarin ne ga mummunai masu imani cewa dukkan bangarorin nan guda biyu dukkanin su sun yi watsi da littafin Allah dukkanin su sun yi watsi da littafin Allah yahudu ba su yi aiki da littafin Allah shi yasa suke jifan kiristoci da cewa ba kan gaskiya suke ba kiristoci ma su ma sun yi watsi da hukuncin littafin Allah shi yasa suke jifan yahuda suna cewa ba kan gaskiya suke ba الذي يظهر الإقرار بصحته وبأنه من عند الله وجهودهم مع ذلك ما أنزل الله فيه من فروضه وأن دكا ننزل سنة إقرار شيوا ai littafin da suke rike da shi ingantacce ne daga Allah kuma sun musa littafin Allah madaukakin sarki sun musa hukuncin da ke cikinsa sun musa farillan da Allah madaukakin sarki ya saukar a ciki لأن الإنجيل الذي تدين بصحته وحقيته النصارى domin injila littafin da aka ba annabi isa wanda yahudawa suke ikirarin su kiristoci suke ikirarin ingancinsa da cewa shine littafin da ya cancanta a bi yuhaqqiqu ma fi tawra ai yazo ne yana tabbatar da abin da ke cikin at-taura min nubuwwati Musa alaihi salam yana tabbatar da annabtar annabi Musa alaihi salam wa ma farada Allah ala bani Isra'ila fiha min al-fara'id kuma at-taura ai littafi ne da yazo yake tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta ma bani Isra'ila gabaki daya na farillai da hukunce-hukuncen addini to dan me su da suka zo baya za su ce ba su yadda da attaura ba alhali annabi isa da ya zo yana ce musu wal uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum na zo ne domin in halatta muku ababan da aka haramta muku da saboda haka injila ba sabon littafi bane ci gaba ne da ƙarin bayani da wasu 'yan gyare-gyare a game da littafin attawa to dan ne lokacin da annabi Musa alaihi salam ya shuɗe aka aiko annabi Isa alaihi salam Yahudawa kuma za su ce ba su yarda da annabi Isa ba su kuma kiristoci wanda suka ce sun ba annabi Isa za su ce ba su yarda da annabi Musa ba alhali ba wani sabon abu aka zo da shi ba wa anna at-taurata allati tadin tadinu bi sihhatiha wa haqiyyatiha al-yahud sannan kuma ai at-taurat da yahudawa suke addini da shi kuma suke jin cewa littafi ne ingantacce tabbatacce daga Allah to haddiqu nubuwata Isa shi kuma yazo ya tabbatar da annabta annabi Isa at-taura ta ba da labarin annabi Isa zai zo at-taura ta ba da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo injila ta zo ita kuma tana gaggata abinda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi a cikin at-taura to menene sabani a cikin ashe duk waɗannan littafan daga Allah madaukakin sarki suke imani shine ka gaggata su duka ka yadda da attaura cewa littafin Allah ne ka yadda da injila littafin Allah ne ka yadda da alqur'ani littafin Allah ne to su yahudu sai suka ce sun yadda da attaura shi kadai ne littafin Allah amma ba su yadda da injila ba su yadda da alqur'ani ba su kuma kiristoci sai suka ce sun yadda da injila ita kadai ba su yadda da attaura ba su yadda da alqur'ani ba shi yasa ba yahude bai iya ma kirista ranci kirista bai iya ma ba yahude ranci musulmi ne duka kawai zai iya musu ranci haka shekul islam jami'a faɗa cikin minhajus sunna kamar yadda duk wani wanda yake bid'a to ba zai iya ma dan uwan shi ranci ba domin idan ya kwakulo wata bid'a ya ce kai kana yin kaza to shi ma dan uwan shi zai ce masa dan uwan shi dan bid'a wata bid'a zai ce masa to kai ma ya kaza kake mun yi tarayya da kai idan ba kawariji zai yi madan shi a raji ba kawariji shine wanda ya yadda da wasu sahabbai amma bai yadda da wasu sahabban ba ba kawariji aqida sa bai yadda da sayyidina ali ba radiyallahu anhu bai yadda da sayyidina usman ibn affan bai yadda da sayyidina muawiya radiyallahu anhu bai yadda da amr ibn al-as ba amma ya yadda da wasu sahabban dan shi'a shi ma bai da wasu sahabbai ba ko bai da kusan dukkanin su ba sai waɗanda suke yan kada to wane ne cikin su zai ma wani raji akwai waɗanda ake ce musu nawafil masu iyayya da yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kauna yan gidan manzon sallama ba za su iya ma yan shi'a raji ba domin banafide bai yadda da yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi ba shi kuma dan shi'a bai da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga ba wanda zai iya ma wani raddi amma ahli sunna shine wanda ya da waɗannan duka ya yadda da yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hubbu sahabati wal qarabati sunnatun alqadiha rabbi idza ahyani da san mutanen gidan manzon sama da san sahabbansa as-sahaba wal qaraba sunna ce mai hikima ya ce alƙafani ya ce ina fatan in je in haɗu da Allah maɗaukacin sarki mai rahama akan wannan sunna in haɗu da Allah ina son ahlul qaraba sannan in zama ina son as-sahaba ina son ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su sannan kuma ina son sahabban manzon sama dukkanin su to kaga shine wannan to ba yahude ya ce kirista akan bata yake kirista kuma ya ce ba yahude akan bata yake to wanne ne ba wanne ne ba wa hum yatluna alkitab alhali ga littafi a hannunsu suna karanta to wannan darasi ne Allah madaukakin sarki yake karantar da cewa abinda waɗanda suka gabace mu suka yi kan mu irin shi kan mu zama mun yi sabani akan gaskiya kan mu yi sabani akan gaskiya akwai sabani kala biyu akwai malamai abinda suke ci mushi الاختلاف في التنزيل أقول الاختلاف في التأويل الاختلاف في التنزيل شيني ساباني أكم ما تبت للتاج للتاج ألا يا تبت قوبي تبت با هذا أنا كريستوتي سني الاختلاف في التنزيل haka yahuda sun samu al-ikhtilafu fi tanzih dukkanin su suna suna suna mutawa a game da littafin Allah yahuda ba su yi da injila ba kiristoci ba su yi da taura ba duk da yanzu sun hada sun ce akwai old testament akwai new testament old testament ibara ce suna nufin attaura kenan new testament kuma suna nufin injila amma dai a hakikanin gaskiya ƙarya suke yi ba su yarda da su ba wancan bai yarda da wancan ba wancan bai yarda da wancan ba to al ikhtilafu fi tanzih kenan malamai suna ce ma wannan sharrul ikhtilaf kenan mafi sharrin sabani kenan a ce hatta abinda Allah ya saukar ma kana da sabani akan ya tabbata daga Allah yake ko ko ba daga Allah yake ba to magabatanmu daga cikin yahudu da nasara sun yi sabani akan at-tanzil nafsu ikhtalafu fi tanzil nafsi domin ba su yarda cewa littafin Allah bane ma sun yi sabani wasu sun yadda da wancan bangaren wasu sun yadda da wancan bangaren shi na ke ce musu al-ikhtilaf fi tanzi sharru al-ikhtilaf ke mafi sharrin sabani ke akwai al-ikhtilaf fi tawil sabani a game da fassara abin da Allah ya sauka wannan ana iya samun sa amma shi ma ya kafi gida biyu akwai al-ikhtilaf al-mamduh akwai al-ikhtilaf al-masmuh akwai sabani wanda an yadda da shi a yi shi yasa kake ganin sai a karanta aya sai a ce maka sahabbai ko ibnu mas'ud ga yadda ya fassara ta ibnu abbas ga yadda ya fassara ta ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu ga yadda ya fassara ta wancan sahabin ga yadda ya fassara ta sannan idan ka sako kasa makarantun su sai a ce abul aliya ubay ibn mihran ga yadda ya fassara wannan ayar a'a ga yadda sa'id ibn jubair ya fassara wannan ayar ga yadda qatada ibn bi'amat as-sadusi ya fassara ga yadda ikrima ya fassara wannan aya wannan ana ce masa al-ikhtilaf al-mamduh abin da ke jawo shi shine so tarihi da harshen larabci da yadda kowa ya fahimci sakon da ayar take isarwa kuma idan ka tattara zaka ga malamai suna ce ma wannan ikhtilafu tanawwu ne da zaka hada shi kaga duk kowanne ka dauka zai iya baka ma'ana kuma za a iya haɗa su a aiki da su irin wannan sabanin al-ikhtilaful mamdu'u ne ba laifi a cikin sa amma akwai al-ikhtilaful mazmu shine inda wannan zai ce sama wance ce kasa sai da ba yadda za ka yi ka haɗa maganganun biyu dole sai dai ka dau ɗaya ɗaya kuma tashi ɗaya ta zama kuskure wannan shi ma ba a san shi to su waɗannan yahudawa saba da nasara ahlul kitab sabanin da suka yi shine al-ikhtilafu fi tanzih shaqul ikhtilaf saɓani suke da shi wai ma a tauran nan daga Allah take injilan nan wai daga Allah yake sun yi saɓani akan at-tanzi to Allah yana mana gargadi kan me irin yadda suka yi amma li yaqdi Allahu amran kana maqula sai da haka ta faru sabanin mu ma sai yafi nasu yawa hadisin al-Imam Tirmidhi hadith hadith hadith iftiraq al-umma حديث الربوع الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة من زال الله سمي يشي يهودا و شيء da suka yi sabani suka kakkaci gida saba'in da daya da kiristoci kanninsu suka zo sai suka yi saɓani su kuma sai suka daɗa ɗaya suka kakkaci gida saba'in da biyu amma al'umma ta Allah ya ƙaddara alƙadrul kyauni ba a shar'i ba ba manzo sama yana ba da labari bane a matsayin yana farin ciki ya yarda da saɓanin da za a yi ba jin daɗi yake yi ba a yana ba da labarin abin da Allah ya riga ya hukunta sai ya faru ne ya ce al'umma ta za ta kasu gida saba'in da uku dukkanin waɗannan kashe-kashen da na yahudu da na nasara da na musulmai duk wuta za su shiga sai kaso ɗaya sahabbai suka tambayi manzan sama su waye ce su ne waɗanda za su tsaya akan abin da na bakku a yau littafin Allah da kuma sunnata to hatta kuma littafin Allah da sunnan manzan sama nan a yau sai yi sabani sabani akai wani zai ce maka ya mu ne ahlul kitabi was sunna akwai wanda da can ba sa san mu a ce musu ahlul kitabi was sunna amma yanzu ba su ma suna ce maka su su ne ahlus sunna da can ba za su san an ce musu ahlus sunna to ana nufin dan izala da an ce ahlus sunna to dan izala ake nufi to amma yanzu waɗanda da suke sukar wannan sunan su ma yanzu suna cewa su ne ahlus sunna kaga sai an yi aiki jaki kafin a tantance domin yanzu kowa gashi ya zo ya ja ya ce shine ahlul kitabi was sunna su ne ahlul kitabi wa sunna wannan ya ja wance ya ja inda zai tabbata shine aikin ka sai ya nuna aikin ka zai tabbata ba idiyai da baki ba in ka kwana dubu kana faɗin haka da baki to yanzu ba gaskiya ba ce sai aikin ka ya tabbata kun ga wannan shine saboda haka wa ma ja'a bihi min indillahi min al-ahkam wal fara'id sannan kuma ya attaura tana tabbatar da abin da annabi isa ya zo da shi ne na hukunce-hukuncen Allah da farillai don me yahudawa za su ce ma kiristoci lassum ala shai ku ba kan daidai kuke ba malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yake cewa daga cin abin da zai shiga cikin wannan aya yace waqtilafu ahli bid'ah huwa min hadha an-namd yace sabanin da yan bid'a suka yi irin wannan kalan ne falkharijiyu ba khawariji wanda muka yi bayanin sa dazu ya ƙulu laisa shi'iyyu ala shay zai ce nan shi'a ba kan gaskiya yake ba wa shi'iyyu ya ƙulu laisa alkharijiyyu ala shay'in shi kuma dan shi'a zai ce ba khawariji ba kan gaskiya yake ba har sai da yaƙi ya gudana a tsakaninsu ya koka ma akwai a yanzu misali akwai waɗanda suke bin aƙidar hawarijanci sun yadda al'ibadiyya sun fi yawa a ƙasar sultanatu amman amman sultanate ɗaya daga cikin ƙasashen alkhalidul arab wanda 'yan ƙasar shugaba ƙabusa kaga mazhabinsu ibadiyya yan ibadiyya kawarijawa ne to suna suka 'yan shi'a dan shi'a zai kalli ba kawai ya ce kai ba kan daidai kake ba shi ma ba kawai zai ce ba dan shi'a ba kai ma ba kan daidai kake ba wal qadariyyu an-nasi yaqulu laysa al-musrifu ala shay sannan wanda yake qadariyya wanda bai da kaddara Allah ba zai kalli dan jabariyya mai tabbatar da cewa akwai kaddara Allah amma da yadda ya fassara shi zai ce ba kan gaskiya kake ba والقدري الجبري المثبت يقول ليس الناس على شيء شي ما زي ما يدا ما وانت غدي يشي قيمة با كان دي كجا دان قدرية القدري النافي shine mai cewa duk abin da ɗan adam ya yi to Allah bai ma san ya yi ba so daga ranar lahira Allah ba ma zai ce masa mai kai ba so daga zai hukunta shi ne akan abin da ya aikata su 'yan ƙadariya wannan ƙungiyar da ake da ita tun can da su abin da suke son su yi suna son su kawar ma da Allah zalunci wal iyazu billah kuma sai suka siffanta shi da jahilci abin da suke cewa a kwakwalwar su karama ya za a yi Allah ya halici bawan shi sannan idan ya halici bawan shi sannan ka ce shi ya sa shi ya aiki kuma yana kallon yana wannan aikin kuma ya ce aikin bai da kyau sannan kuma ya mutu ka ce ya sa shi wuta so daga lokacin da bawa yake zina Allah bai san yana yi ba idan ka saci kudin gwamnati Allah bai san kasa ta ba so daga da ka zo wajen shi kenan sai ya dauke ke ce ka saci kudin gwamnati ko sai dai baka wuta rudin kwakwalwar su ke su kuma kishiyoyin su sai aka samu ta kungiya da ake ce mata jabariya su kuma sai suka kai matuka wajen tabbatar da kaddara su kuma sai suna cewa duk aikin da dan adam yake yi Allah ne ya sa shi dan adam zai da wani iko rayuwar dan adam a duniya kamar iska ce ta koro gashin kaza ko ta koro abin da rini gashin rini ko kuma auduga yana da wani abu da zai ba da wani abu da zai so da kaji abin da dan adam yayi Allah madaukakin sarki shi ya sa shi to sai a tambaye sai a ce to an je lahira Allah zai kona shi su a wajen su ba laifi dama duk abin da dan adam ya aikata Allah ya tashi saboda haka ba alba wuta su a wajen su ba wuta ranar lahira yan jabariya su kuma waɗancan duk abin da dan adam yake Allah bai ma san yana yi ba so da ka zai kuna shi a wuta shi yasa su tun a duniya duk wanda ya aikata zunubi ba musulmi bane in mutum ya karya to ya ba musulmi bane shi aka ce ne suka ce to mu dai ba mu ce mishi kafiri ba aka ce to an je lahira ina zai je suka ce wuta zai je kuma in ya shiga har abada da shi da fir'aunu da hamana in ka taɓa yin ƙarya su ɗaya baka tuba ba a wajen waɗannan to ba ka ba aljanna to wane ne wani zai ma wani rabbi a cikin su so daga wancan zai ce akan bata kake wancan kuma ya ce ma wancan shi ma akan bata kake suna ma junan su rabi kaga kaman wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay'in wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay'in والوعيدية تقول ليست المرجئة على شيء والمرجئة تقول ليست الوعيدية على شيء haka ƴan waɗannan ƙungiyar da ake ce musu wa'idiyya su ne masu ce wanda duk idan mutum ya zunubi wuta zai shiga har abada ba zai fita ba suna ma ƴan murji'a raji su ko murji'a su ne wanda suke cewa duk zunubin da ɗan adam zai yi ba zai taɓa cutar da imanin shi ba aljanna sai ya shige ta dole malamin jami'a ya ce bal wa yujadu shay'un min hada baina ahli al-madahib al-usuliyyah wal furu'iyyah al-muntasibin ila sunnah yace kai wannan sabanin ma ya gangaro ya shiga ciki har ya shafi waɗanda suke danganta kansu zuwa ga ahli sunna masu cewa su sunna suke har a waɗanda har a mazhabobi da ake da su an yi lokacin da dan hanafiya zai rika zagin dan shafi'iyya dan shafi'iyya zagi dan hanafiya an yi lokacin da aka zo aka tambayi wani malami ba shafi'i aka ce hali ya juzu li shafi'i an ya tazawwaja bil hanafiya ya halatta san shafi'iya ya aure yan hanafiya ya ce na'am sai bi manzilatul kitabiyya ya ce ba laifi ya aure ta mana matsayin ta da kirista haka shi ma dan hanafiya zai ma san shafi'iya rai ta kai mace da irin waɗannan waɗanda suka kai matuƙa wajen riƙe mazhaba da ƙarfin tsiya da mazhab daidai da abin da ba daidai ba da daidai ne sai da ta kai ma matsayin da sai da suka ƙirƙirin hadisai na ƙarya wancan ya ƙirƙiro hadisi ya ce manzon sama ya ce يأتي على الناس زمان فيظهر رجل هو أشر من إبليس يقال له محمد بن إدريس Allah zai yi wani zamani da za a samu wani mutumi da ya fi shedan sharri sunansa Muhammadu bin Idris Ashabi aka kai mu matsayin sai ka shigo masallaci sai ka tarar da gidan liman nan mihrabi gida hudu ne ga mihrabul malikiyya ga mihrabul shafi'iyya ga mihrabul hanabila ga mihrabul alhanafiyya limamin waccan mazhabar bai isa ya shiga mihrabin waɗannan ya sallah ba idan gwamnati a lokacin yan shafi'iya take goyon baya sai ta sa babban kamar nan da yake tsakiyar masallaci to shine na shafi'iya idan aka wannan gwamnatin ta shuɗe aka samu wata gwamnati tana goyon bayan yan malikiya sai ta ce ku yan malikiya da mihrabin ku ke can ƙarshe ku taso daga nan ku dawo nan yanzu mulki naku ne sai ku dawo in ka je masallacin azhar a masar haka za ka ji ga waɗannan mihraban har yanzu suna nan an ka tafi masallacin Amr ibn al-As a masa za ka ga yana nan har yanzu waɗannan mihraban suna nan a jere haka to haka aka alhali waɗannan mazhabobin duka na fiqh fahimta ce da waɗannan malaman suka zauna suka karantar da mutane bayan shuɗewarsu sai almajiransu suka fitar da usul wato ƙa'idoji sai ce waɗannan ka'idojin su ne al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya yi amfani da su wajen fitar da hukunce-hukuncen shari'a shi ma almajiran abu hanifa suka yi su ma almajiran ashabi suka yi almajiran al'imamu ahmad suka yi daga cikinsu kuma ba wanda ya nuna ma wani kiyayya a cikin junansu al'imamu abu hanifa ya yi rayuwa da al'imamu malik al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya yi rayuwa da al'imamu shafi ya yi rayuwa da al'imamu abu hanifa الإمام أحمد بن حنبل يرى يواجه الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة وسنا شوى ياي كرات وجن الإمام مالك وسكم سنا شوى بي كرات وجن سبا أما دي سني زامني دايا جن أون جوناني الإمام الشافعي بيقى الإمام أبو حنيفة وشيكرة دا أكا حيفا الإمام الشافعي أشيكرة الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة يرس شيكرة تدريد همسون an tambaya al-Imam Shafi aka ce me ya fi damun ka a rayuwa sai ya ce ban ga al-Imam Abu Hanifa ba gayar ladabi su ce majunan su al-Imam Abu Hanifa al-Imam Shafi ya zo masallacin al-Imam Abu Hanifa wata rana a Baghdad ko a Kufa aka sa shi limanci ya ja sallah asubahi a mazhabin Shafi'iyya karanta alkunuti sunna ne alkunuti da ake yi a sallah asuba a mazhabin shafi'iyya sunna ne in baka yi ba sai kai kabri al-imam shafi ya zo ya sallah asuba ya ja sallah ya ki yin alkunuti ya gama sallah almajiran da suka ce alqabli ta kama ma na gafu ma ne ya ce ba qablin da ta kama mu sai ba mu karanta alƙunuti a raka'a ta biyu ba yace da gangan na yi ce ta'ziman lil imami abi hanifa ta'ziman lil imami abi hanifa yace nayi ne dan in girmama al-imam abu hanifa nazo masallaci shi kuma in saba masa a fikihu haka suka rayu waɗannan mutane al-imam ahmad bin hanbal da suka rayu da al-imam shafi al-imam ahmad ya ji al-imam shafi sanin hadisi sai al-imam shafi sai ya ce ma al-imam Muhammad kar ka zauna a bayan majalisi zo ka zauna kusa da ni idan ka ji na ja wani hadisi bai inganta ba kaman bayani dan al-imam Ahmad bin Hanbal Abdullahi kenan kullun yaji da daddare sai ya ji al-imam Ahmad ya tashi yana cewa Allahumma qil li shafi'i warhamhu ya Allah ka ji kan al-imam shafi ka masa rahama al-imam Abdullahi yace sai na tambayi baba na ce wai wane ne al-Imam Shafi'i nan da kullum baba sai ka ta mishi addu'a da daddare sai ce kai ka kai ka kai ka kai ya ce ash-Shafi'i kal 'asiyati lin-nas wa kash-shamsi liz-zaman hal li ahadihima min badil ce kai baka san waye ash-Shafi'i ba ko ya ce al-Imam Shafi'i matsayinsa dai da lafiya a wajen mutane sannan matsayinsu ɗaya da rana a zamani kana jin mutane suna buƙatar a ce ba waɗannan ɗayan biyun da lafiya da rana a ce rana kwata-kwata ba za ta fito ba ko a ce a zauna ba a da lafiya al-imamu shafi al-imamu ahmad bin hanbali al-imamu shafi yana waka yana cewa qalu yazuhuka ahmad wa tazuhu قلت الفضائل لم لم تزل في منزلي إن زرته فبفضله أو زارني فبفضله فالفضل في الحالين له yace suna cewa kana ziyartar Ahmad Ahmad ma na ziyartar ka sai na ce wallahi ai falala ba ta taba shuka gidansa ba in ya ziyarce ni saboda falalarsa ne tawazu ne in na ziyarce shi saboda falalarsa ne ya cancanta in ziyarce shi falalar duk ta tabbata a tare da shi to haka waɗannan malaman suka taru suka zauna lafiya lau bayan rasuwarsu da zamani da dadewa ya ka zo aka samu at-ta'assubul mazhabi aka samu bakin bakan biyayya ta mazhaba wancan yana ganin wancan bai wancan ba zai wancan sallah ba wancan ba zai to shine wannan wa qalat al-yahud laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahud ala shay' ba a bukatan musulmai su zama haka ana buƙatar duk sabanin da za ka yi da ɗan uwanka musulmi ka ba shi uzuri ka ba shi uzuri wancan sabanin da muka ce al-ikhtilafu bi ta'wil kuma al-ikhtilafu al-mamduh ba yadda za ka yi ka hana shi a cikin al'umma dole idan aka ce ga makaranta guda biyu wancan zai je ya bincike wancan zai je ya bincike idan suka fito sai sun samu sabani yadda kaga fuskar mu ba iri ne da ta alaran ma ba to haka fahimta mu ba dole bane ta zama daya ina iya ganin wani abu farilla ne kai kuma kaga wannan abu mustahabbi ne ba rikici a ciki ba wani abun tashin hankali a ciki cikin sauki ake warwarewa in ta kama mu tattauna sai ka faɗi hujja kan faɗi hujja ta a nan take duk wanda ya ga shi ne aka fi ƙarfin hujja sai ya sauka daga kan fahimta sai ya bi ta wancan in ko ja aka kasa shikenan kowa sai bi abin da yake gani shine daidai domin ba za ka ce dole sai na biyo ka ba in na in na yi daidai da kai a wannan ra'ayin a wannan fahimta to gobe kuma in ka fito da wata fahimta ba za mu iya sabawa to kaga haka za mu yi kai kenan kaga mu zauna a matsayin cewa mu san cewa za mu saba so da ka mas'aloli na addini na fiqh dole ne za a samu sabani a kansu ba yadda za ka kashe sai al'umma sun yi ittifaki abuwaito sayyidina umar bin abdul aziz rahmatullahi alaihi yana cewa ma yasuduni Allah ya tarifa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ni ba ma na jin dadi a ce sahabbai ba su sabani akan fiqh ba yace walau lam yakhtalifu lakana dinu usra yace da a ce ba su sabani ba to sai an samu kunci a addini to amma za a ce maka ibnu abbas ya ce kaza ibnu umar ya ce kaza ibn mas'ud ya ce kaza suna sabani al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi wata rana suka tattauna da wani malami kamar da al-imam zahabi ya ka cikin siyar alamin nubala malamin ya fusata akan matsala daya in ya ga al-imam shafi'i sai kau da kai in al-imam shafi'i sai masa assalamu alaikum sai haka ko kuma yin wannan zamanin sai sai fara waya ka zan mutum bai sanya maka magana wai da ya hango ka sai ya dau waya ya kwanta ya fara eh ba kuma wanda yake kiran shi to shine sai al-Imam Shafi'i ran nan kawai sai kai mai ziyara gidan shi ya sallama sai ya fito yana gana al-Imam Shafi'i ne fu sai zai juya gida al-Imam Shafi'i ya rike rigar shi sai ya ce ala nadha an na'isha ikhwana idza ikhtalafna fi mas'alatin sai yanzu ba za mu yadda mu riƙe ƴan uwantaka mu wajen mun yi sabani akan mas'ala ɗaya abin da muka yi ittifaki akai bai fi yawa ba dan mun yi sabani akan mas'ala ɗaya shikenan sai mu sai mu riƙa gaba da juna sai ya tsaya ya taus ya shiru sai nutsuwa ta kama shi sai ce wallahi li za ku binta alaina ya ce wallahi saboda wannan halin naka mai kyau ya sa aka fifita ka akan Allah ya ɗaukaka ka akan mu in kana da wannan zuciya kana da abin nan alƙalbin rahim zuciya mai yalwa za ta iya ɗaukar saɓani ka yadda da ɗan uwanka musulmi ahli sunna ku yi saɓani akan matsala ka ba shi uziri ka ci gaba da rayuwa da shi ka yi haƙuri da shi ba za ka yi ta mishi rajji ba to rayuwar musulmai za ta yi kyau rayuwar ahli sunna za ta yi kyau kuma za su ci nasara akan yan uwansu za su ci nasara akan waɗanda ba su ba amma matsala ɗaya sai a ce matsala ɗaya ta fikihu ya ce za a yi raddi za a yi kasa ɗari biyu kowane kasa ɗaya awa ɗaya da rabi sai an kada wani a ba daidai ba ne wannan sai a shiga cikin irin wannan yanayi so daga ana buƙatar musulmi su ci wannan magana shi ya sa ma da ibn taymiya sai ce wal wajibu ala kulli muslimin yashhadu an la ilaha illallah wajibi akan kowane musulmi da ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ya shaida annabi muhammadu manzon Allah ne an yakuna aslu aqdihi tauhid Allah bi ibadatihi wahdahu la sharika lahu ya kasance asalin aqidarsa ita ce tauhid wa ta'ata rasulihi kuma da yima manzon sa da'a ya dubu ala zalik ya zama akan wannan yake zagayawa ka rike tauhidi a hannun dama ka rike bin sunnan manzon salma da hannun hagunka da ƙarfi wa yattabi'ahu aina wajadahu wa yattabi'uhu aina wajadahu sannan ya bi manzon sama duk inda ya samu annabi sama duk abin da aka ce maka manzon Allah sama yayi ka rike kai aiki da shi daidai gwagwadon iyawarka wa ya'lamu anna afdalul khalqi ba'da al-anbiya'i hum as-sahaba sannan kuma ka sani cewa wajibi ne musulmi ya kudirta cewa fiyayyun mutane bayan annaba su ne sahabbai fala yantasibu li shakhsi kai ya zama kawai shi ra'ayin wani mutum ɗaya yake bi dole duk abin da mutum ɗayan ne ya faɗi shine daidai idan ba shi ya faɗa ba to ba daidai ba intisaran mutlaqan amman ya zama yana kara ra'ayin wannan mutum shi kadai kawai ko da yaushe a wani ne ba namu ne ya faɗi shi ke a'a akwai ranar da naka zai faɗi ba daidai ba ka ajiye mishi kayan shi ba shi aka aiko maka ba idan naka yi daidai ka bi shi idan naka bai yi daidai ba to ka ajiye ma naka wannan ka bi na asalin wanda ya zo da abin da aka ce ka shi ne gaskiya kai ya sa ya zama yana neman cin nasara ga kowa inna ne rasulullahi sallallahu alaihi sama ne kawai zaka yi bin kullun ka ce shi yi daidai domin shi Allah ba shi lamuni wa in tuti'uhu tahtadu shar'i in kuka bi manzon sama za ku shiru ba wanda aka ce wa in tufi fulanan tahtir ba shi a duniya tun daga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu har zuwa na kasa kasa kasa kowa manzon sama ne kawai za ka rufe idan sa kawai kai haka ka bi shi ke ta jan hannunka ba inda zai kai ka sai aljanna amma duk wani wanda ba shi ba yana iya yiwa ku faɗa rami kai da shi ko kuma ya tsallake kai ka faɗa rami kaga ma ya fi damuwa ai ولا لطائفة انتصارا مطلقا إلا للصحابة سنة ككرك وتجماعة كشي كي ونن جماعة دع أبن تيديني إذا با جماعة صحابي با رضي الله عنه فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار شريعة نازاك يا واني تارد أن نسمى دي إندا النبي يزاك يا دي إندا ما زلنا يكتونن شريعة تشي ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث دار سنن شريعة تنازاك يا واني da sahabban manzo sama duk inda suka zagaya shi yasa ittifaqin sahabban manzo Allah sallama ba shine ijma'in asali saba masa zai iya sa ka fita daga musulunci al-imam ibn abd al-barr al-andalusi al-maliki yana faɗi yana cewa fa idza qtadayta fa bil kitabi was sunnati al-mab'uth bid din al-hanif al-tahir ثم الصحابة عند فقدك سنة فأولاك أهل نوح وأهل بصائر وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابر إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص ذي الكتاب الزاهر yace fa idan tadaita fa bil kitab in za ka yi ruku da wani abu to kai ruku da alqur'ani wa sunnatil mab'uth bid din al hadith al tahir sannan da sunnan manzon sama wanda Allah ya aiko shi da addinin nan wanda ya kauce maka ƙarya ya bi gaskiya kuma addini ne tsarki sai ce thumma sahabaci sannan kai koyi da sahabbai inda faqdika sunnatan idan baka samu ne wata sunna daga manzon sallallahu alaihi wasallam fa'ulaka ahlu ruhan wa ahlu basa'ir domin sahabban maza sama su ne ma'abota ƙwaƙwalwa su ne ma'abota ilimi sai ce wa ka za ka ijma'ul ladina ya nuna haka nan idan tabi'ansu suka yi ijma'i kabiran an kabir babba daga babba to su ma ka bi su sai ce ijma'u ummatina idan al'ummanmu suka yi ijma'i wa qawlu nabiyyina da maganar manzanmu sallallahu alaihi wasallam mislun nususi zil kitabi zahir daidai suke da nasosan da suke cikin littafin Allah alqur'ani mai girma wannan ita ce ka'ida sau da haka abin da ke jawo saɓani a cikin al'umma shine kauce ma abin da ya tabbata a cikin littafin Allah da sunnan manzo Allah sallama da kuma ɗora fassarar yadda magabata suka fassara sannan magabatan nan kaka kirga suka ce da wane da wane da wane magabata na kwarai aka ce suna da yawa tabi'ai guda nawa ne ka sa adadin su asba'u tabi'ina suna ciki wanda manzo sama diya musu shaida to kaka ce iyaka kaza su kadai ne magabata a duka magabata na kwarai maganganun su maganganu ne da ake dauka a aiki da su kuma in ka bi su zaka samu shari'a kuma zaka ga akwai sauki a cikin abubuwa hatta fatawoyin su fatoyin magabata sun saba wa fatoyin malamai da suka zo baya wannan ita ce ka'ida saboda haka musulmi ya guje ma abin da zai jawo sabanin da zai zama yana jifan dan uwansa yana cewa kai dan kai ba kan daidai kake ba wancan ma yana cewa kai ba ba kan daidai kake a dunkule a zama al'umma daya mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin nuka na fikihu kuma suna nan za a ci gaba da samun su a ci gaba da hakuri da juna a kansu amma wani ba zai iya hakuri da wani badan ya saba mishi akan abu daya yan sabanin da ke cikin mahalin sunna wal jama'a da za ka zo duka tattara sai kai guda nawa ne sabanin sabanin da kowa zai iya hakuri da wani a cigaba da tafiya ana rayuwa mai kyau a karfafi juna a taimaki juna idan wani yayi ba daidai ba abu hanyoyi na nasiha a gyara masa shi kuma ya ji tsoron Allah ka kuskuren da ya yi domin ya gyara kowa ya kalli cewa addinin da sunna su ne a sama su ake son su ɗaukaka ba shi kan shi ba idan sunna ta ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka to kai ma za ka ɗaukaka idan sunna ta yi ƙasa addini ya ƙasa to kai ma ba ka kana iya tasowa da kai da wasu ‘yan uwanka kai Allah ya zaɓe ka sunna kake bi kuma ka karanci sunna ka zama malami sai Allah ya faɗi sunanka su kuma ga su shekarun ku daya amma ba a san su ba me ya matsayin da ka sama me ya kai ka ga wannan matsayin saboda sunnan da kake karkashin ta da kuma ilimi da Allah ya baka na su kuma Allah bai ba su ba shi yasa ba a san su ba ranar da ka ce ba sunnan kake son ta ɗaukaka ba ya Allah ya kyale ka ga matsayin ka kaga za ka girma ko ba za ka girma ba darussan da za mu fitar a cikin wannan aya anna min alamati ahli dhalali ramiya ba'dihim ba'dan bil kalimat ash-shani'a wal alqab al-fadi'a daga cikin alamomin mutane sun bata shine sarka jifan junan su da lafuzza marasa kyau wance ce mu wancan kaza wance ce mu kaza kai ba kan sunna kake ba kai ma ka ce ba kan sunna duk ba kan sunna kake ba ya zai ka zo ka ce wancan ba kan sunna kai ma wance ya ce maka ba to wa yake kan sunna dole akwai wanda yake kan gaskiya amma waɗanda suke kan gaskiya ba sa jifan yan uwansu da jefa-jefe to mu yanzu kullum ƙara ma budawa ake yi yau a ce an samu wasu sun ka je kaza yau kaza kaza na je masa kwanakin baya akwai wasu ana ce musu madahila mu ma nan Najeriya sun fara zuwa mana su ɗauki wancan su ce ai ba sunna yake yi ba wancan ba manhaji yake ba ai ya zaɓa wa manhajin magabata har sunayen malamai in suka fara kama suke fai to ina wannan karatu yake to ba daidai bane wannan musulmai kuma ahli sunna su ji tsoron irin wannan abun ba zai haifar musu da ɗa mai ido ادعاء كل فريق من أهل الضلال أنه على حق وأن غيره على باطل aya na tabbatar mana masu tsaka za ka kowannen su yana cewa shi ke kan gaskiya dan uwan shi ba kan gaskiya yake na uku annal insana qad yadhillu huwa yatlu kitaba hidaya zai iya yiwa mutum ya zama ya bata amma ga yana karanta littafin shari'a mutum ya zama ga qur'ani yana karantawa amma kuma ya bata wa hum yatluna alkitab yahuda suna karanta littafi ai wani sahabi bai fahimci wannan ba ya zo ya tambayi masu masu ya ce ya ina zaton kana cin masu fikin ai na zata kana da fahimta ce ahalin kitabi ba ga littafi nan a hannunsu ba ba ga littafi nan a hannunsu ba sai suka samu shirya so daga sai ka karanta littafin ka yi aiki kuma ka roƙi taimakon Allah Allah ya taimake ka akan aiki da shi sannan Allah zai taimake kuma ka rika tawazu babu alamar tawazu ka rika nuna cewa kai kullun kai ne mai tsarki wani ka ba kan tsarki yake ba babu alamar tawazu a ciki na hudu annal jahilin alladhina la ya'lamuna da'iman yaqtaduna biman ya'lamu wa la ya'malu bi ilmi jahilai kullun zaka ganta su ba su sani ba sai su ka koyi da waɗanda suka sani amma ba ta aiki da ilimin su na biyar an na sababa balani amrani alhawa wal jahl ayan na nuna mana ashe dalilan bata biyu ne wadancan an ce wa hum yatluna alkitab sai kuma Allah ya sake faɗa mana wani simfin sai ce ne kazalika qala alladina la ya'lamuna mithla qawli ashe dalilan bata biyu ko jahilci ko son zuciya ka ki koya to zaka bata ai tabbas zaka bata ka koya amma baka aiki da abin da ka koya zaka bata tabbas su ne guda biyu na shida an da ikhtilafa ya ta'ayyanu zammuhu idza dhallala kullu fariqin min al-mukhtalifin akhar lallai sabani ya wajaba a zarge shi idan kaga dukkan masu sabanin kowa na ce ma kowa ba kan daidai yake ba wannan sabani ne na abin zargi amma sabanin da aka yarda da shi shine wanda nan gaba wani zai dawo ya ce a'a na fahimci ni ne ba kan daidai ba so da kana aje fahimta ta na dawo na mu fahimtar ka al-imamu malik yana karantarwa ya ba da fatawa ya ce ba a tsifa yatsun kafa ya ce ba a tsifa yatsun kafa almajirinsa abdullahi bin wahab bayan an tashi karatu sai zo sai ya ce masa alaga ba kuma nan ai mu muna da sunna ta tabbata na yi riwaya a wata makaranta ba a makarantar ka ba kenan muna da hadisi manzo sun ya kasance na tsaye da yatsun kafa shi haka ne ya jawo isnadi da malik ya ce inna hadithaka hasanun hadisin ka mai kyau ana zuwa makaranta gobe da imam malik ya ce jiya mun ba da fatawa ba a tsaye da yatsun kafa to almajirin mu daya yayi mana gyara kaza kaza kaza kaza saboda ka yatsun kafa tsaye da yatsun kafa sunna yana ɗaya daga cin abin da kake kiranta tun daga ahalai takhlilu asabi'ir rijlaini to da can al-imam Malik bai bada fatawa da shi gashi yanzu ya zama cikin mazhabin sa almajirin sa kuma ya masa gyara kaga sabani na dan Allah kenan na bakwai anna Allah ta'ala yafsilu bayna al-mukhtalifin yawm al-qiyamah Allah madaukakin sarki zai raba hukunci tsakanin duk wanda suka yi sabani ranar lahira sai Allah ya ce wane da wane ba kan daidai kuke ba ko kuma wane kan daidai kuke ranar lahira sai an yi wannan ويجزيهم على حسب اختلافهم سنة الله في ساقا مقوى وبدن سبان داك أو لا تاهي شيء إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم zuwa ga Allah mai addini mai sakamako za mu kije daga nan Allah madaukakin sarki duka waɗanda suka yi rigima a gaban Allah za mu haɗe sannan darasi na ƙarshe na takwas anna ahlal dalal yakhtalifuna fil kitab masu fata kullun zaka ga sun yi sabani akan littafi wa yukhalifuna al kitab kuma suna saba ma littafi wa yujmi'una ala mufaraqati al kitab amma ittifaqi ɗaya suke yi shine su saba ma littafi ittifaqin su ɗaya shine kamar lokacin da aka yi wani taro ne akan Filistin aka fito yan jarida suka tare sakataren taron aka ce me za ka ce me kuka tattauna kun samu wani ittifaki sai ce ittafaqna ala alla nattafiq yace mun yi ittifaki akan kan mu take mu samu ittifaki to haka yan bid'a masu bata take kullum ba za su yi ittifaki ittifakin sa ɗaya ne shine kace ittifaki sun yi ittifaki akan kace ittifaki to musulmai mu karanci mu fahimci waɗannan abubuwan yan uwa mu dauki abubuwa da sauki abubuwan da muke zafafawa na zubin ba dalili ba dalilin su kaurace ma yan uwan mu wasu da muke yi ba daidai bane mu yafe ma juna mu yi hakuri a zo cikin jama'a a yi aiki da kai ka ba da gudunmuwar ka addini da sunna su ci gaba Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in